أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبا ذكرتم أتكين التافن خطوات إلى السعادة التافن دمال من مسلم الشيخ عبد المحسن ابن محمد القاسم الإمامي من خطبة مسلاة منظر الله صلى الله عليه وسلم يربطه idan yan uwa ba su manta ba sati da ya gabata ko sati biyu da suka gabata mun yi karatu akan mahimmancin ambaton Allah madaukakin sarki yau kuma za mu tashi a afdalul zikri mafi falalan ambaton Allah madaukakin sarki wayanna wato nau'i na azkar ne suka fi falala wanda kuma ake so bawa ya dawwama ya lazimta a kansu yana yawaita yin su mala ya ce afdalu dhikri qira'atul qur'an mafi kai kololuwa mafi girma mafi faralan dhikri ambaton Allah madaukakin sarki shine karatun alqur'ani domin shi alqur'ani shine maganar Allah madaukakin sarki a cikin bayinsa wanda yake rayar da matattun zukata yake wato farkar daga falallu yake warkar da cututtuka na cikin zukata kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da haka Allah madaukakin sarki yana fada a cikin suratu Yunus Allah ya ce wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce muna sassaukarwa a cikin Alƙur'ani na ayoyi wanda suke waraka ne, wannazilu min Alƙur'ani ma huwa shifa'u ayoyi wanda suke waraka ne ga cututtuka na zuciya da cututtuka na jiki, wa rahmatun lil mu'minin kuma wa'annan ayoyin rahma ne da jin ga mu'minai. Wanda ya lazimci karatun Alƙur'ani Allah madaukakin sarki zai daidaita masa lamuransa Allah zai bashi mafita daga dukkan wani kunci da damuwa da zai iya samun kansa a ciki wanda ya lazimci karatun alkur'ani yana samun biyan bukatunsa gaba daya ba tare da ya daga hannu ya roki bukatunsa ba wanda ya lazimci karatun alkur'ani Allah yana ba shi mafita daga cikin dukkan wani kunci da ya samu kansa a ciki. Man shaghalahu al-Qur'an an du'a'i wa mas'alati a'taytu afdala ma u'tisa'ili. Hadith al-Qudsi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya ce wanda al-Qur'ani ya shagaltar da shi gabarin ainihin roƙona gabarin tambayar bukatunsa kullum karatun alkur'ani ne yana farawa in ya gama ya ƙara juyowa kullum aikin kenan to Allah ya ce zan bashi mafi falala zan bashi mafi kololuwa da darajar abinda zan ba wanda yake roƙona wanda yake daga hannu yake addu'a sai na biya bukatar wancan wanda ya lazanci karatun alkur'ani sai na biya masa dukkan bukatunsa har da ƙari sama da yadda zan biya da wanda ya shagaltu da roƙona alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wanda suka yi imani zukatansu suna samun nutsuwa ko zukatansu suke samun nutsuwa da ambaton Allah dhikrullahi anan abu na farko shine alqur'ani ala Allah ya ce ku saurara bi dhikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa saboda haka ‘yan uwa mu lazamci karatun alqur'ani mu sanya shi ya zama wata ɗabi'a ta musamman wanda za mu rayu a kai alqur'ani wanda ya lazimci karatunsa wanda ya lazimci tilawarsa da tadabburin ma'anoninsa zai ga baban mamaki a rayuwarsa in ya zama ɗabi'ar ka karatun alkur'ani ya zama kana da wani wato wuridi ko kana da wani gwargwado da ka sanya a kanka kullum lazim sai ka karanta wannan wuridi lazim sai ka karanta wannan gwargwadon to za ka ga abin mamaki a rayuwarka amma ba daidai ba ne musulmi ya bar karatun alkur'ani ya ƙaurace wa karatun alkur'ani ya zama baya karatun alkur'ani sai a wasu lokuta daga cikin lokutan rayuwarsa ko wasu zamunna daga cikin zamunnan rayuwarsa kamar misalin cikin watan ramadan watan ramadan ya wuce in ya je qur'anin sa shikenan kamar kwanaki goma farko na watan zulhijja su ma kwanaki ne masu daraja masu falala idan su ma suka wuce ya ainihin ajiye alkur'ani su kada ɗabi'ar musulmi ya zama haka ya zama alkur'ani rayuwarka ne da kake wato kamar numfashi ne da kake rayuwa na dole na larura da shi ya zama kullum ka sanya wa kanka wani gwargwado da za ka karanta idan ba waye haka zai ga mafita a rayuwarsa ta duniya kuma zai yi farin ciki ranar da haɗu da Allah madaukakin sarki. وقد جاءت السنة النبوية ببيان أذكار متنوعة قال يتي حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تاضو da bayanin nau'o'i na ainihin zikiri na ambaton Allah madaukakin sarki umin afdali dalika aw tilka al-adhkari ma yali yana daga cikin mafi falala nau'in nan azkar da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan azkaru da ake wato tafe da bayanansu na farko ma ne yace ahabbul kalami ila Allah arba'un mafi soyuwan magana a gurin Allah madaukakin sarki guda hudu ne magana da bawa zai furci da su in ka ajiye in ka dauki alqur'ani annabi yace to kuma maganar da bawa idan wato kalma za ta fito daga bakinsa wayannan kalmomin sun fi kowace kalmomi soyuwa abun Allah madaukakin sarki daga bayansa wayannan kalmomin guda hudu ne shine subhanallah fadin subhanallah sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki walhamdulillah da fadin alhamdulillah wala ilaha illallah da wala ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah والله أكبر الله شيني جرما رواه مسلم إمام مسلم يرويتونا حديث أتين كتاب الآداب باب كراهة التسمية الأسماء القبيحة وبنافع ونحوه لك حديث صبر على الجند أقونا حديث ينانونا مك مهمة يويتا ميميت وإن كالمؤمن أدك حالا لك سامكا كأتكي wanda ya halatta ka ambaci Allah madaukakin sarki matukar baka cikin bandaki baka hali na wato baka guri na najasa amma koda jikin naka akwai najasa kamar wato wato janaba ta same ka baka yi wanka ba to ya halatta ka ci gaba da maimaita wayannan kalmomi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar bawa ya yawaita maimaita wayannan kalmomi suna da mahimmanci zai yi farin ciki ranar da ya haɗu da Allah madaukakin sarki aka gabatar masa da sakamakon yawaita wayannan kalmomi a cikin littafinsa wala haula wala quwwata illa billah da faɗin wala haula babu kini wala quwwata kuma babu dabara babu wani ƙarfi babu wata dabara illa billah sai a wurin Allah madaukakin sarki kanzun min kunuzil janna annabi yace wannan wani wato wata wata kanz taska ce daga cikin taskokin aljanna bawa ya yawaita faɗan la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim suka fitar da shi hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya yarda da shi sannan abu na gaba wa man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi duk wanda yace subhanallahi alazim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna annabi yace za a dasa masa bishiya a aljanna kana cewa subhanallahi wa bihamdihi za a dasa maka bishiya a cikin gidan aljanna kuma za a ci gaba da renin maka wannan bishiyar ana kula da ita har sai ta girma wanda in ka je ka ganta ranar alƙiyama in ka shiga aljanna za ka ji daɗi na wannan tanadi da aka yi maka sanadiyar faɗin kalmomi da Allah maɗaukakin sarki yake so subhanallahi alazim wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi hadisin ainihin jabir dan abdullahi Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi abu na gaba ko zikiri na gaba shine wa da kalimatani khafifatani ala lisan akwai wasu kalmomi guda biyu masu sassauci masu sauki ne akan harshe ba su da ba su da wahala sabilatani fil mizan masu nauyin gaske ne akan mizani idan aka daura akan skeli za su ja kilo masu yawa habibatani ila rahman mafi girman kuma shi ne kalmomin suna soyuwa a gurin Allah madaukakin sarki Allah yana son kalmomin su ne subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi a cikin hadisin Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya yarda da shi sannan zikiri na gaba walhamdulillahi da faɗin alhamdulillah mutum yana cewa alhamdulillah yana yawan maimaitawa annabi ya ce tabla'ul mizan faɗin karmar alhamdulillah yana cikawa bawa mizaninsa wa subhanallahi walhamdulillah faɗin subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah faɗin wayannan kalmomin tamla'ani suna cika ainihin abubuwa guda biyu au ko kuma tamla'u ma bayna samawati wal ard suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa idan bawa yana maimaita su ladansa yana nunnunkuwa har yayi girman da sama da ƙasa yana ainihin gagara daukan yawan ladansa rawahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisin daga hadisin abu malik al-ash'ari Allah madaukakin sarki yarda shi wa an sa'd bin abi waqas an karbo wannan hadisi daga sa'd dan abi waqas Allah madaukakin sarki yarda da shi kala yace kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala watarana muna tare muna zauna inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake muna zaure muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam فقال سي النبي يتي أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ينزو ɗayanku zai gajiya ɗayanku zai gaza ya aikata aiki hasana guda dubu a kowane rana zai gagara aikata hasana guda dubu a kowane yini kawai sai annabi ya ce to idan baka da ƙarfin jiki ko kana gaba za ka iya aikata hasana ainihin guda dubu a yini ba to gashi nan hanya mai sauki yusabbihu Allah mi'ata tasbiha yi ainihin tasbihi guda dubu subhanallah subhanallah subhanallah guda dubu fayuktabu lahu alf hasana annabi yace sai a rubuta masa hasana guda dubu kamar yayi aiki hasana guda dubu aw yuhaqqu anhu alf khati'a ko kuma a goge masa ainihin khati'a kusakurai guda dubu rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin hadisin kitabu dhikri wa du'a'i wa tawbati wal istighfar babu fadl at-tahlili wat tasbih wa du'a dan uwa wannan kalmomin da malam ya ainihin samu ba iya su bane daga cikin mafiya falalan zikiri akwai yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga abun mamaki a rayuwarsa kuma zai ga ainihin biyan bukatu zai ga warkewa daga rashin lafiya da cututtuka na jiki sannan zai ga gyaran zuciya a cikin lamarinsa gaba ɗaya wayannan kalmomi yan uwa idan bawa ya nusu ya ware wa kansa awa ɗaya a cikin lokacinsa ya nutsu ya nesanci wayarsa ya kuma nesanci gurin da za a ainihin dame shi ko a interrupting ɗinsa a iya awa ɗaya za ka yi mamakin yawan tarin kalmomi na ambaton Allah madaukakin sarki da za ka yi faɗin astaghfirullah wa atubu ilai idan ka ware minti talatin za ka yi istighfari a nitse wanda bai gaza guda dubu ɗaya ba a ƙasa da minti talatin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim. A minti talatin ɗin ko minti talatin da biyar zuwa minti arba'in za ka faɗi guda dubu ɗaya. Yawwa, awanni nawa muke batawa akan wayar mayi. Kun ga wannan wayar ta ɗauki hankalinmu ga barin abubuwa masu muhimmanci a rayuwarmu. wanda magabata da basu rayu da wannan wayar ba sun samu damar cimma abubuwa masu yawa wajen kusantar Allah madaukakin sarki wanda waina abubuwan da yawa sun kubce mana a yau saboda haka mu iya kokarin mu mu samar da alaka mu samar da lokaci tsakanin mu da mahaliccin mu kada ya zama muna cinye lokacin mu gaba daya akan wannan waya wacce ba za ta amfani mu ba kuma cinye lokacin ba wai karatu ko aikata wani aiki na alkhairi ake yi ba da yawa aiki ne na sharri aiki ne da bawa ba zai farin cikin gamuwa da su ranar da zai haɗu da Allah madaukakin sarki ba idan haka mu takaita muna warewa kanmu lokuta a cikin lokacin mu na yini da dare wannan zama ne kawai za ka yi ka ambaci Allah madaukakin sarki daga cikin manya-manyan al'azkar da ake so bawa ya lazimta wanda suke zama mafita gare shi suke zama sanadiyar kwaranyewar damuwa suke zama sanadiyar tsirarsa ranar da zai haɗu da Allah madaukakin sarki akwai al'istighfar babi na gaba kenan al'istighfar yawan istighfari al'istighfar sababin lighfrani dhunub malai yace kaga istighfarin nan sababi ne na gafarta zunuban bawa wa dukhulil jannat yawan istighfari sababi ne da yake sa bawa ya shiga aljannatai wa daf'il bala idan ana yawaita istighfari a cikin al'umma idan bayi suna yawaita istighfari sanadiyar istighfarin nan za a ije musu bala'i za a ture bala'i da yake tinkaro su wa ziyadatil amwali wal banin yawan istighfari yana ƙara wa bawa samun dukiya walbanina kuma yana sawa ya samu yaya masu albarka qala subhana Allah yana fada wanda ya tsarkaka ina bada labari dangane da qissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam kuma da yazo cikin suratu nuh yake cewa mutanansa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi nuhu yace sai na ce wa mutane na istaghfiru rabbakum kuna yin neman gafarar ubangijinku kuna yin istighfari zuwa ga mahaliccinku innahu kana ghaffara domin lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne ala sirati fa'al mai yawan gafara ne a duk lokacin da masu neman gafara suka nemi gafara Allah zai gafarta musu Allah ya ce wa inni laghaffarun lalle ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wato idan ka aikata zunubin ka dawo ka tuba sai ya karbi tubanka in shedan ya ƙara fusgar ka ka ƙara komawa ka aikata zunubin ka tuba Allah sai ya gafarta maka in ka ƙara aikatawa ka tuba sai ya gafarta maka haka za ku yi ta jayayya tsakaninka da shedan har ka kai matsayin da wata ran tubar taka ta gaskiya za ta tabbata Allah ya kwace ka gaba ɗaya daga hannun shedan ya raba ka da aikata wani aikin amma idan ka zauna kana yi baka neman gafara baka yin istighfari baka tuba sai wani zunubin ya rinjaye ka har ya kai ga halakarwa ya zama sanadiyar da zaka tabe kuma ka hadu da fushin Allah madaukakin sarki yace kuna neman gafarar ubangijin kuna yin istighfari domin domin Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara idan kuka lazimci istighfari yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saukar muku da mamakon ruwa daga sama wa yumdidukum bi amwalin wa bani Allah zai dade ku da yaya da dukiyoyi da yaya wa yaj'al lakum jannatin Allah zai sanya muku aljannatai wa yaj'al lakum anhara zai sanya muku koramai gonakinku za su yi albarka kogunanku za su yi albarka ba za su yi ambaliya su cinye muku gonakin naku ba wannan istighfarin malam yace huwa sababun lil hayati sa'ida sababi ne na yin rayuwa mai dadi wa wufuril khairat sababi ne na cikan alkhairai alkhairai da suke fuskantar ka za su riske ka kuma Allah zai cika ni'imar sa akanka qala jalla wa qala jalla wa ala Allah wanda ya buwa ya dauka yana cewa وأن استغفروا ربكم تكن سورة هود شما النبي هود ينا وسيا بمتاننسا ينا تيمسا سنن كني مغافر أبنجزنكم ثم توبوا إليه سنن كنا توبا زوا غريش أنان كاغا يا هذا مش أبوبوا غلابي الاستغفار والتوبة كنا يين استغفاري سنن كنا توبا أستغفر الله وأتوب إليه wannan shine mafi cikan sigar istighfari ya Allah ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka astaghfirullah wa atubu ilai fadin wayannan guda biyu sune ba sa buƙatar sama da minti 30 a cikin lokacin ka na rayuwa zaka faɗi adadin da yafi guda dubu daya me yasa ba za ka fara ba yasa ba zan fara ba mu ribaci lokacin mu kafin lokacin ya kure mana mu ci ribar rayuwar mu kafin rayuwar ta kare mu ci ribar lafiyar mu kafin jinya ta danne mu malami Allah madaukakin sarki yace yake yi mutanen sa wasici yake cewa ku nemi gafarar ubangijinku sannan kuna tuba zuwa gare shi idan ku kai haka yumatti'kum mata'an hasanan Allah zai jiyar da ku jin dadi wacce take mai kyau jin dadi wanda yake mai kyau ila ajalin musamma zuwa ga lokaci abin ambato wato a duniya in kuka lazimci istighfari da tuba Allah zai sa ku yi rayuwa rayuwa mai daɗi rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta biyan bukatu da cikar arziki da lafiya wa yu'ti kulli fadlin fadla sannan Allah zai ba wa dukkan wani ma'abocin falala falalarsa duk abin da bawa ya cancanta sanadiyar istighfari Allah madaukakin sarki zai bashi Allah zai bashi ainihin aljanna sun yi koma zuwa gare shi Allah ya ce wa in tawallau idan suka juya baya inni akhafu alaikum adhaba yawmin kabir lalle ni ina jiye muku ina jiyewa a kare ku azaba a rana mai girma da za ku haɗu da Allah madaukakin sarki a cikin wannan yini din da wannan istighfarin ne wa bihi tazidul quwwa da wannan istighfarin ne Allah yake karawa mutane yake karawa al'umma karfi qala hud annabi hudu yake faɗa wa qaumihi ga mutanansa wa ya qaumi ya mutane na istaghfiru rabbakum kuna yin kuna neman istighfar ubangijin kuna neman gafarar ubangijin ku thumma tubu ilai sannan kuna tuba zuwa gare shi kaga anan ya zama irin na baya kai istighfari sannan ka tuba astaghfirullah wa atubu ilai ko kuma astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfirullah واتوب اليه واستغفرك واتوب اليه yake cewa mutanansa kuna yin istighfari kuna ainihin neman gafarar ubangijinku sannan kuna tuba zuwa gare shi in kuka yi haka yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saukar muku da mamakon ruwa daga sama wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi wala tatawallaw mujrimina kada ku juya baya kuna masu laifi kuna masu sabawa Allah madaukakin sarki kaga anan wanda ya lazanci istighfari ya yawaita tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki zai samu damuna mai albarka wacce take cike da ruwa ruwa mai kyau wanda zai zama taki wa amfaninsa zai zama lafiya gare shi da dabbobinsa zai zamanto dalilin samun abinci da za su rayu a kayi sannan Allah zai kara musu ƙarfi ƙarfi na jiki ko kuma quwwatul hissi da alquwwatul ma'nawi ya zamanto sun samu ƙarfi a jikinsu kuma sun samu ƙarfi a imaninsu sanadiyar ne yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa huwa sababun linuzulir rahmati minas sama istighfari sababi ne na saukar rahma daga sama Allah zai saukar wa bayi ainihin rahma daga sama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa qala ya qaumi Allah yake faɗa cikin suratul naml yake cewa ya ku mutane na lima tasta'jiluna bis sayyiati qabla al hasana me yasa kuke gaggautowa da munanan ayyuka kafin kyawawa me yasa kuke yawaita yin munanan ayyuka sannan in ma za ku yi kyawawa sai ku yi kadan ko kuma me yasa kuke gabatar da kuke gaggautar da munanan ayyuka akan kyawawa ga kyakkyawan aiki da ya kamata ku yi ba za ku yi ba sai ku ainihin rike munana ku na yi yake cewa laula tastaghfirullah ina ma dai kuna neman gafarar Allah madaukakin sarki akan munanan ayyukanku la'allakum turhamun lalle idan kuna ainihin yin istighfari Allah madaukakin sarki zai yi maku rahma ɗan uwa istighfarin nan shine sababiyya da sanadiyar da yasa Allah madaukakin sarki ba zai halakar da wannan al'ummar ba dama amincin guda biyu ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi aminci na farko shine kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayi Allah ya ce ba zai azbide ainihin azabtar da halakar da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba matakar Annabi yana cikin su amma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah bai kasance zai azabtar da mutananka zai halakar da su ba alhali kana raye a cikin su ba Allah yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawarin da kuma wannan alfarma sannan sai Allah ya ce wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zan mai halakar da su ko mai masa azaba ba bayan baka nan bayan baka cikin su inda sun rike istighfari sun lazimci istighfari suna yi Allah madaukakin sarki ba zai masa azaba ba ba zai halakar da su ba wal istighfaru muzilun lil khataaya wa shu'umil ashiya dan uwa wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce mu da fadawa tarkon shedan wajen aikata munanan ayyuka ko a fili ko a boye wajen sabawa Allah madaukakin sarki da dangogi daban-daban na ainihin sabo da zunubi to mu sani yawaita yin istighfari da lazimtarsa yana gusar da ainihin alkhataya kusakurai wa shu'umil isyani da shu'umci na saban Allah madaukakin sarki yadda za ka zama addicted to wani dangin aikata aikin sabo ko yawaita kallon mata ko yawaita zinace-zinace ko yawaita shaye-shaye ko yawaita aikata ayyuka na saban Allah wanda zuciyarka ba ta so wacce kai ma kana zargin kanka akan wannan aikin wanda kai ma kana da yaƙini kana ji a ranka in dai fa na je na haɗu da Allah madaukakin sarki da wannan aikin lalle dan ainihin ne bi kashi na a hannu lalle kashi na ya bushe to wanda Allah ya jarabce shi da irin wannan jarabawa kuma yake fatan rabuwa da wannan laifin yake fatan ainihin daina wannan zunubin to ya lazimci istighfari wallahi idan ya lazimci istighfari Allah madaukakin sarki zai gusar masa da sha'awar aikata wannan laifin girman Allah zai tabbata a zuciyarsa zai lazimci aikata ayyukan alkhairi kuma zai guji aikin sabo shi'umci na sabo dake ainihin auren zuciyar bawa ya ji yana ta aikata sabo ba dare ba rana ba ji ba gani yana ta aikata sabo lalle in yi lazimci istighfari zai busha shi haske na wato wato zai busashe wato shu'umcin sabon Allah madaukakin sarki a cikin zuciyarsa ya qulu qatada qatada yake fada ibnu da'ama tasadusi yake fada a ainihin kamar yadda ainihin al'imamu kamar yadda ya zo a cikin jami'ul ulumi wal hikam na al'imamu nawawi yake cewa hadha al-qur'an inna hadha al-qur'an kata da yake cewa kaga wannan al-qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum yana nuna muku yana shiryar da ku zuwa ga cutarku da kuma maganin cutarku zai nuna muku kaza idan kuka aikata cuta ne zai cutar da ku ko a duniya ko a lahira zai nuna muku cuta don ku guje masa sannan kuma wadawa'ikum yana nuna muku solution ko kuma magani na cutar taku in har zuciyarku ta ruɗe ku kun fada kun je kun yi abin da zai cutar da ku to alqur'ani bai gushe ba kuma yana nuna muku magani remedy ko solution na cutar taku فأما دواء وأم فأما داؤكم مالتي أما كاغا ainihin cutarku abin da yake cuta gare ku ga dan adam gaba ɗayansa fazzunubu shine zunubi dukkan wani abu da ya sababta bayi muka samu kanmu a cikin halin da muke ciki a yau sanadiyar zunubi ne da sabon Allah madaukakin sarki wa amma dawa'ukum amma kaga maganin cutarku ku maganin jinyarku falistighfaru shi ne yawaitin istighfari idan aka lazimci istighfari duk abin da yake ga bayi bayi za su samu mafita man lazima istighfara wanda ya lazimci istighfari ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja Allah zai sanya masa mafita daga kowane irin kunci da zai samu kansa a ciki sannan Allah madaukakin sarki zai ba shi biyan bukatu daga dukkan daga daga dukkan damuwoyinsa wanda ya lazimci istighfari Allah madaukakin sarki zai kwaranye masa bala'i da fitina tashin hankali Allah zai ba shi zaman lafiya da kwanciyar hankali wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yukthiru min al-istighfar yana yawaita yin istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin istighfari shi da Allah ya ce ya gafarta masa abin da yayi inda yayi sannan ya gafarta masa wanda bai yi ba in ma zai yi kuma bai yi ba amma Allah ya ce ya gafarta masa amma haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam babu yinin da za ta zo ta kare face annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimci istighfari a cikin sa قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنه ليغال على قلبي أي يلبس علي ويغطي النبي يتي للي أنا عينهم yin rufi wani lokaci akan zuciyata ko na ji ana ainihin kai komo a zuciyata to in haka ta faru ko kuma sai annabi ya ce wa inni kuma wallahi lalle ni astaghfirullah fi yawmi mi'ata marra a kowane yini ina yin istighfari sau ɗari ko ma fi a wata riwaya wani lokaci a wata riwayar su saba'in a wata riwayar sau ɗari a wata riwayar kuma annabi dukkan da ya zauna yana yawaita yin istighfari abin da ya zauna baya tashi face ya istighfari a ciki saboda ka yan uwa mu lazimci istighfari wani hadithin al-imam muslim ya fitar da shi mu lazimci istighfari mu yawaita yin istighfari hadisin al-aghar المزني قال أبو المنهال أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري المكي يكي فدا يكي تيوا ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار bawa ba zai yi makwabci ba zai yi makwabtaka da wani a ba cikin kabarinsa sab wanda ya fi soyuwa a gare shi ba sama da istighfari babu abin da za ka so maƙwabtakarsa a gare ka a cikin kabarinka sama da istighfarin da istighfarin da za ka yi a cikin kabari ha'a wanda ka riga ka gabatar a gidan duniya wato istighfarin ka na gidan duniya da ka gabatar shine mafi kyau mafi soyuwan makwabci da za ka samu a cikin kabarinka saboda haka wanda yake so ya samu makwabci mai kyau ya samu kwanciyar hankali ya samu hutu a cikin kabarinsa ya yawaita yin istighfari فأكثر من استغفار في كل حين يا كيدان هو يا كي باون الله كي ويتي استغفاري أقول لوكتي يصلح لك أمر دينك ودنياك الأمر الدينك الأمر اللاهرك da al'amarin duniyanka za su inganta za ka samu biyan bukatu za ka samu kwanciyar hankali za ka samu ainihin mafita a cikin dukkan lamarinka za mu takaita a nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba cikin lafiya da koshiyar lafiya da koshin lafiya da imani za mu zo mu ci gaba a farkon babi da malami ya masa suna da islahul qalbi gyaran zuciya Allah ya ba mu ikon gyara zukatanmu Allah madaukakin sarki ya karba mana abin da muka faɗa muka yi daidai kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya cika iyayenmu da malaminmu da malamin malamanmu wanda ba su da lafiya gida da asibiti daga ciki akwai malaminmu kuma uba gare mu malam abdullahi a tafo yana gida ba shi da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya akwai malaminmu malam bala ba kun imami a wannan masallaci shi ma yana ƙara samun sauki muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da sauran yan uwa da ba su da lafiya gida da asibiti muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya baki daya wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin iyaye da malama da yan uwa Allah ya gafarta musu Allah ya ba mu ikon da zanta istighfari a kowane lokaci a rayuwar mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين